الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر شابقي وتنزل القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin ga watan august shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na saba'in daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida usratul mustaqim yana tattaunawa ne game da aƙidan musulunci dangane da alwala'u walbara ibn taymiya yana kawo mana ka'idojin addinin musulunci daga cikin nasoshin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ingantacciya da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai tsariyar maguzawa ne koko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a darasin da ya gabata ibnu taymiya ya fara mana karatu akan ka'idoji game da ainihin yadda ake mu'amalantar bid'a a matsayinta na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tsoratar ai koyi da su waɗanda suka yi kama da ainihin koyi da kafirai ya fara kawo mana ka'ida wadda take bayani akan cewa ita bid'a tana faruwa ne wato don kasancewar mutum ya kawo wani abu a cikin addinin Allah wanda ya yi kama da abin da ke da asali ya tattauna game da asali a cikin shari'a da kuma asali a cikin al'ada cewa asali a cikin shari'a shine komai haram ne sai abin da Allah ya shar'anta yayin da asali kuma a cikin al'adu shine komai halas ne sai abin da Allah ya haramta sai za mu tashi a inda yake cewa wa'alam anna hadhihi alqa'idata wa hiya al-istidlal bi kawni shay'i bid'atan ala karahatihi qa'idatun 'azimatun 'ammatun 'azima ka sani ya kai mai karatu wannan ka'ida wato ka'ida kasancewar duk abin da aka kira shi da suna bid'a to kasancewar shi bid'a din nan dalili ne akan kyamatar shi a cikin addini to wannan ka'ida ce babba kuma ka'ida ce gama gari wa tamamuha bil jawabi amma yu'ariduha wannan ka'ida za ta cika ne idan aka bada amsa akan abubuwan da mutane suke kawowa suna karo da ita cewa ka'idan amma ce ka'idar cewa duk wani abu bid'a a addini to abin kyama ne amma wannan ka'idar akwai mutane suna kawo mata i'tiradat suna kawo mata cece kuce suna cin diddigenta ta hanyar ƙoƙarin nuna cewa akwai wasu abubuwa bid'o'i ne da su waɗanda suke yi da wanda suke musu munaza'a kowa ya da bid'a ne amma masu yi suna iddayin waɗannan bid'o'in ba abin kyama bane saboda wani abu da suke ganin yayi kama da kyau ya zama hasan a cikin bid'a shi ne yake so nuna mana cewa to kafin a tabbatar da cewa wannan ka'ida ta game komai bari a ba da amsa akan dukkanin ire-iren maganganun da masu ƙoƙarin kyautata wasu bidi'o'i suke kawo don su rage faɗin wannan ka'ida shi ne ya ce wa zalika anna minan nasi man yaqulu saboda a cikin mutane akwai mai cewa albida'u tanqasimu ila qismayn ai bid'a iri biyu ce hasanatun wa qabiha ai akwai mai kyau akwai mummuna bi dalili kauli Umar radiyallahu anhu fi salati tarawih suna kafa hujja da maganar da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yayi akan sallar tarawih lokacin da ya hada al'umman musulmai ya ba su limami aka kunna fitilu a masallaci aka taru aka yi sallar tarawih cikin azumi sai Umar ya ce ni'matul bid'atu hazi madalla da wannan bid'a sai suka nuna cewa wannan yanzu dalili ne a ce akwai bid'a da za a yaba mata don haka su ma wadda suke yi yanzu abin a yaba musu ce ba abin a kyare su bane ibn taymiya zai warware wannan magana dalla dalla wa bi dalili ashiya min al aqwali wal af'ali suna kuma kafa hujja da wasu abubuwa na ayyuka ko maganganu uhdithat ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka kirkiro su bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walaysat bi makruha kuma ba abin kyama bane au hiya hasana ko ma a ce abubuwa ne masu kyau wanda mu da muke cewa duk bid'a mummuna ce mun yarda da waɗannan abubuwa waɗanda sai bayan manzo Allah aka yi su amma kuma muna kyarar ku ku masu bid'a sai su yi mana ilzami ina fata mun gane wannan su ce to ai ga kaza ma sai da annabi ya shude aka yi ga kaza ma hada alqur'ani kaza kaza kaza ire-iren waɗannan abubuwa lil adillati dallati ala zalika min al ijma'i aw al qiyas saboda dalilai da suka tabbata na ijma'i ko kiyasi sun tabbatar da kyan abun ba abin kyama bane wa rubama yudammu yudammu ila zalika man lam yuhakkim usul al-ilmi wani wanda bai tsaya ya tantance ka'idojin ilimi ba to sai ka ji yana ƙara abubuwa da yawa a ciki jama'a mu kalli wannan magana da kyau kamar kace yana yin ta ne a yanzu zamanin da muke rayuwa wasu waɗanda ba su tsaya sun tantance ka'idojin ilimi ba sai ka ji bayan sun kawo magana Umar ni'matul bid'atu hadhihi sun kawo magana jam'ul qur'an da makamantansu ko sai su kawo wasu abubuwa ma alaihi kafirun minan nasi min kafirin min al'adati wa nahwiha abinda mutane suke rayuwa akan shi na al'adu da makamantansu fa yaj'alu hadha aidan min ad-dala'il ala husni ba'd al-bid'ah sai ce wannan ma dalilai ne akan kyan wasu bid'o'i zuwa aikin haji a jirgi yiwa riga aiki da surfani sanya hula yan maiduguri duk ba suna faɗan wannan ba yin karatu a lasifika nunawa a TV jama'a ku duba ku gani ba wannan magana sun fi shekara 700 yace wasu waɗanda ba su tsaya suka natsu suka fahimci kaidojin ilimi ba in suka zo su kare bid'a sai su dauko al'adu abubuwan da yake a cikin ɗabi'a sai su ƙara su ce ai su ma waɗannan duka bid'o'i ne kuma kyawawa ne kamar ka ce yanzu yake rayi imma bi an yaj'ala ma i'tada huwa wa man ya'rifuhu ijma'an ko dai ya sanya abin da ya zama al'adar shi da shi da mutanen da ya sani sai ya dauki wannan a matsayin ijma'i ce ai ba wani musulmi da ya taba cewa zuwa makka a jirgi bid'a ne ba wani musulmi da ya taba cewa shiga mota bid'a ne ba wani musulmi da ya taba cewa recording din qur'ani da ake a cassette da memory ai bid'a ne sai ce kaga ijma'in al'ummar musulmai ne kuma musulmai ba su haɗuwa akan kusuri da haka akwai bidiyoyi masu kyau karkashin wannan shi ma sai kyautata tashi bid'ar wanda kuma a karkashin wannan kaida fa shi tashin ba ijma'i akan ta ba tunda wasu musulmi suna musunta a karkashin ma kaida shi din shi tashi bid'ar ba irin wannan ijma'in bane dan musulmi suna musunta ina gane suna musunta kokarin da yake na siya tabbatar da ita alama ce akwai akwai masu musu kenan dan ba a jiran wani yanzu sai ya kokarin tabbatar da halassin shiga jirgi tunda ba wanda yake musu wa inna wa in lam ya'lam qawla sa'iril muslimina fi zalika koda bai san magana wasu musulmai a wani gefe game da haka ba aw yastankir tarkahu ma'atadahu ko kuma ya kyamaci yayi musu akan wato barin da aka ce yayi na abin da ya saba bi masabati man idza qila lahum kamar yadda aka ce ma mutane ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ku zo ku bi abinda Allah da manzo suka aiko Allah ya aiko ku zo ku bi manzo sai su ce a'a mu abinda muka tare iyayen mu suna yi ya ishi mu ma'ana duk sanda aka ce ya bar kaza sai ce a'a mu haka muka tare ana yi ai ko ina ana yi ba mu taba jin wanda ya musu ba ba mu taba jin wanda ya ce kaza ba kyau ba sai ku su malam wana ma suna yi a gari kaza ma ana yi na je maka ma na ga ana yi irin waɗannan hujjojin ne yake mana ishara kai yace wa ma akthara ma qad yuhtajju yahtajju ba'd man yatamayyazu min almuntasibina ila ilmin aw ibadatin bi hujjatin laysat min usul ilmi allati yu'tamadu fi din alaiha yace wa kam wa ma akthara sau da yawa ana samu ma qad yahtajju ba'd man yatamayyazu a samu wani wanda yake ya sha bamban da sauran mutane ma'ana wanda ba gama garin jahili ba minal muntasibina ila ilmin wanda ke dangantuwa zuwa ga wani ilimi au ibadati ko yake dangantuwa zuwa ga wata ibada sufi ne ko wani wali ne ko wani dan damfara ne so da dama yakan kafa hujja bi hujajin da wasu hujjoji laysat min usulil ilmi sam ba su cikin ka'idar ilimi allati yu'tamadu fi dini alaiha wanda ka'ida addini ba a dogara da wannan matsayin hujja so da dama ai muna jin irin wannan akwai wani shehi da zai kare wai maganar hululi hululi cewa Allah na shiga cikin komai wai sai kwatanta da idan aka je airport aka ga kayayyaki kowanne an rubuta sunan mutum daya a jiki za a ce ga ɗaya rubuci ga ɗaya rubuci ga ɗaya rubuci wai wannan shine hujja shine irin wannan kaga yana dangantuwa zuwa ga ilimi yana dangantuwa zuwa ga ibada ba ga magarin mutum bane a cikin al'umma ko amma kafa hujjar shi kullum ba da abin da ilimi ya sani bane da sarrai ne kawai da misalai da kwatanci da wayau wannan mafi yawan malamai a ƙasar nan daga cikin 'yan bid'a da waɗanda suke da son zuciya da masu neman girma irin hujjojin su kenan shi sa na ce mu kalli gaba nan da kyau jama'a kai ka ce a wannan zamanin yake wannan maganar to mutuna da maganar da mai taƙiƙi littafin nan Nasiru al-Aqali tun a muqaddima cewa wannan zamanin da muke rayuwa yayi kama keke da keke da zamanin Ibn Taymiyyah wajen yaduwar bid'o'i da yadda suke daga kafada su su 'yan bid'a da yadda ake gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya da samun shugabanni da gwamnatoci da jagororin al'umma wanda suke sanada wa bid'a suke ƙara mata ta goma shi ta nan an yi kama da juna don haka babu mamakin kaje irin zantukan da yake faɗa sun fara wancan zamanin kaga suna faruwa a wannan zamani dan ma ashbaha al-layl bil bariha wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya tsare mu malam yace wal ghardu manufa a nan ita ce an na hadihin nususar dalla ala zammil bida'i mu'aradatun bima dalla ala husni ba'dil bida'i suna so su kafa hujja ne akan cewa waɗannan nassoshi da suka zo suna nuna cewa bid'a a bazzargi ce to akwai wasu nassoshi da suke karo da su waɗanda su kuma suna nuna cewa daga cikin bid'o'i akwai wasu bid'o'i masu kyau imma min al-adillati shar'iyyati sahiha ko su ce ga dalilai a cikin shari'a ingantattu aw min hujaji ba'adin nasi ko daga cikin hujjojin da wasu mutane suke kafawa allati yu'tamadu alaiha ya'tamidu alaiha ba'dul jahilina wanda wasu jahilai ke kafa hujja da su aw al muta'awwilina fil jumla ko kuma daukacin masu ta'awilin nasoshi suna hujja da ire-iren waɗannan hujjojin cewa waɗannan hujjojin ko dai ka samu nassoshi na shari'a ingantattu ko kuma wasu hujjoji ne irin na mutane jahilai da masu ta'awili sai su ce ga hujjojin da ke nuna cewa a cikin bid'o'i akwai kyawawa summa haula'il mu'ariduna lahum huna maqamani yace waɗannan da suke kokarin lalata maganganun nan na umumin cewa bid'a a bar kyama ce to suna da matakai guda biyu ahaduhuma mataki na farko an yaqulu ka ji suna cewa fa'iza sabata anna ba'adal bida'i hasanu in ya tabbata cewa akwai wasu bidiyoyi kyawawa wa ba'adu ha ƙabihun sannan akwai wasu munana falƙabihu ma na ha an hushari'u don haka waɗanda annabi ya hana su kaɗai ne za a ce mummuna wa ma sakata an huminal bida'i falaisa bi ƙabihin waɗanda ba a yi magana a kansu ba mummuna ba ne kun tuna wannan magana ita ɗaya da wuce ke faɗa annabi ya hana ita ce hujja ba annabi bai yi ba haka yake faɗa bil har annabi ya hana ita ce hujja amma annabi bai yi ba hujja bane kaji magana ita ce mataki na ɗaya na ƴan bid'a masu ƙoƙarin cewa akwai bid'o'i kyawawa Allah gafarta wasu ibn taymiya wato waɗannan jama'a sune malaman ƙwarai kaji irin yadda Allah yake wato ba su gamdakatar magana ta yi shekara 700 tana da validity magana ɗan adam jama'a a science ba a samun haka a ilmomin nan na boko babu yadda zai wata ko shekara saba'in ba ta yi shekara saba'in a ce hayin da ana aiki da wani theory bai lalace ba da wuya ka samu haka sai dai a nan ƙasashen da ba a tajdid ba a inganta ba a ɗaura theories na ilmomin boko amma inda ake boko na gaskiya ba ta wuce shekara ashirin ba wata nazariya amma ji wannan magana da yake faɗa cewa sai su kafa ƙa'ida su ce duk abin da annabi ya hana ɗaiɗaiwa to su ne kawai haram amma wanda bai hana ba fa sai su ce babu babu babu yadda za a hana kaga haka yake faɗa kullum hujja shi kenan annabi ya hana ita ce hujja amma annabi bai yi ba ba hujja bane za a zo kan wannan magana za a zo kan magana zai faɗa mana cewa to su da suka yi ma hujja da sahabi anan a ka'ida addinin su ma ba sa hujja da sahabi sai a inda sahabi ya saba wa magana annabi in ma ya tabbata saba wannan duk zai zo wannan duka zai maganin ganin jama'a dalla dalla saboda ibn taymiya kogi ne kindin ne inda wajen karatu ne za a karanta shafuka da yawa zaka ji duka wannan magana yake akan bid'a sai ya gama warware hujojin su gaba ɗaya kat Allah ya saka mashi alkhairi yake cewa fa hadha mimma yaquluhu ba'dhum wannan shine irin abinda wasu su suke faɗa wal maqamu thani an yuqala an bid'atin muayyana a yi magana game da wata bid'a sananniya mu'ayyana wa hadhihi albid'atu hasana a ce ita wannan bid'ar dai kam to kyakkyawa ce li'anna fiha min almaslahati kaita wa kaita sace saboda a cikin ta akwai maslaha kaza da kaza shine ma'anan kaita wa kaita maslaha kaza da kaza ita dai wannan bid'a ko da dai akwai bid'o'i mun yadda bid'o'i babu kyau to amma wannan bid'ar tana da asali saboda duk al'umma suna yin ta ta waye gari ta zama ɗaya daga cikin sha'ir na addini kaza kaza kaza kaza kaza kamar yadda ake kokarin kullun ka ji ana magana akan ka dauka misali kamar maulidi maulidi da ake din rabiul awwal zaka ji kullun aka zo gaba ɗaya maulidin kokarin tabbatar da shar'ancin shi maulidin duka taron da za a yi kokarin tabbatar da sharancin maulidi ne da kuma yin rabi ga duk wanda baya san shi to shikenan shi maulidi dama kawai karatu ne na usulin tabbatar da maulidi ko ko shi kanshi maulidin ne alasa kun gane sun ce maulidi tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yin wa'azi akan tarihin shi da sauransu idan aka zo ba za a yi wannan abin ba sai a cinye lokaci wajen kokarin neman mishi matsuguni a cikin addini da yi ma duk wani wanda yake kyamal maulidi raddi har lokaci ya kure ba a yi asalin abin da aka ce shine maulidin ba kama a ce lokacin azhar yayi kana so ka sallah azhar da yakon ka tsaya yin sallah azhar sai ka tsaya kana ta fadan ayoyi da hadisai da suka yi bayani akan ya ake sallah azhar har lokacin ya fita abin da suke kenan eh kaji ko shine daman duk zari'a ce ta ai bukukuwa kawai ai bukukuwa ai cakwadi ne tsakanin maza da mata ai barna da fasadi ai rawa a ci mutuncin duk wani wanda yake jin haushin shi kawai abin kenan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa haula'il mu'ariduna yaquluna waɗannan su matakin na biyun nan suna cewa ne laysat kullu bid'atin dalala ai ba kowace bid'a bace bata sai su karyata wancan umumin su ce sam ba haka bane wal jawabu malam yace amsa ammal qawlu inna sharral umuri muhdathatuha cewa da aka yi mafi sharrin al'amura sune bid'o'i wa inna kullu bid'atin dalala cewa kuma duk bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnari kuma duk bid'a yar wuta ce duk bata yar wuta ce wa tahziru min al umuri al muhdathati da kuma tsoratarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan kirkirarren abubuwa duk waɗannan maganganun fa hadha nassu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganun nassi ne daga manzon Allah wato nassi anan da yaran usulul fiqh zahirin magana ce ba ta da wata ta'awili haka annabi ya faɗe ta kuma haka fasara shi take ko fala yahillu li ahadin an yadfa'a dilalatahu ala dhanbil bidai bai halasta ga wani mutum ba kowaye a duniya ya tunkuɗe hujjar cewa wannan magana tana nuna bid'a bata ce bid'a abin zargi ce ya ce banda kaza manzo Allah ya ce ne kullu bid'atin balala duk wata bid'a bata ce to wani mahaluki bai isa ba a kaidar shari'a karkashin wannan umumin ya ce a banda kaza ya rage manzo Allah fadin hadisi shikenan jama'a mahalli ne na nizai sosai fa wanda ya kamata a yi fitina sosai a kan shi mu masu aiki da hadisi da muke wato hawan kwaran kwatsa akan duk wani wanda ya soki hadisi bai kamata a daga wannan magana kaba ba annabi ya ce kullu bid'atin dalala sai wani wasu wani ya ce a laysat kullu bid'atin dalala wannan zindikanci ne jama'a kowa ya faɗi wannan magana zindiki ne annabi ya saki umumi kai ka ce a banda kaza banda kaza banda kaza irin shine magana da annabi muka karanta a baya la tasumu yawmas sabti wani ya ce a banda sabatin da ta dace da kaza iri ɗaya ne wannan la'ati kafa illa fi masaji da salasa sai wani ya ce a hadda masallacin juma'a shi ma ya shiga cikin waɗanda ya ƙarawa annabi a cikin istisna'in shi duk irin waɗannan maganganun ne jama'a mutane ba sa iya fahimtar wato nauyin magana da suke wajen karo da zancen manzala su alaihi sallama alimamu tahawi abin ibnu abil izzi a cikin shari'a kitab tahawiya da ya zo yana magana akan irin wannan ka'ida yake cewa kar mutum ya sake a same ka annabi yana cewa a yi kaza ka ce a sai an saurari magana wani malami ya rage wa hadisin ƙarfi ko ya ba da wata fassara ko ya yi kaza ya ce in ka ji hadisi ka ɗauka kamar kai ne jabiru ko anas ko abu huraira ko aisha da annabi ya gawa ya ce a irin wannan za ka fara tunanin ka saba jabiru misali annabi ya game hadisi ce to sai na je na ji ta bakin abubakar ko umar ko abdullahi dan abbas su ne manyan malamai ko aisha akwai wani sabon da zai fara wannan girin gidishin ya ce to ka kirga kanka kamar kai ne ka ji shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da mutum ya je lahira yana gwara hadisan manzon Allah da maganganun jama'a ya fi mishi sauki ya je lahira ya sha giya ko yayi zina ko yayi sata فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله yace khairu lahu min an yalqahu bi hadhihi alhala in dai ba shirka kake ba yafi maka sauki ka je gaban Allah ka taba yin zina ko kana shan giya ko kana sata ko kana cin haram ko riba ko wani abu daga cikin kaba'ira yafi ma sauki akan ka je gaban Allah kana mai aqida kana bin tafarki na manzon Allah ya faɗi magana ka rage mata karfi ko ka ce a banda kaza irin wannan istisna'at da mutane suke da san zuciya kawai to ko a cikin wace kungiya mutum yake kuma ka za a yi mutsu mutsu da shi ba wani magana wai dan izala ne ko dan dariƙa ne in dai kawai ya taba hadisi ko to ya ya tabo bala'i jama'a ya tabo bala'i da haka muke hukunta wannan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi da haka muke hukunta shi batacce ne babu shakka akan wannan saboda haka yake wa hadisi irin wannan hawan kawar ba ruwanmu da wai baban shi a wace masallaci yake yi a wani masallaci yake yi wace kungiya ta kawo shi a ina ya karatu tsayin gemun ka ko wani tawali'un ka duka bai da wani amfani in dai baka ganin mutuncin hadisi jama'a bai da wani amfani kawai sunan ka batacce sunan ka zindiki sunan ka dan bid'a za a hukunta ka gwargwadon barnar da kai wa hadisi idan kuskure ne a hukunta ka da kuskure idan bata ce a hukunta ka da bata idan dajjalanci ne ko zindikanci duka da haka za a hukunta ka gwargwadon abin da ka'idojin ilimi suka hukunta don za ga yan izala suna wata mujamala a yi tunda dan gida abakar gumi ne namu ne bai kamata ba ina ruwan musulunci da da da uba ina ruwan musulunci da haka idan kusanci ne da wani babba ya kai kusancin da ke tsakanin manzan Allah da su Abu Lahabi su fa hashimawa ne fa ƙurayshawa ne jinin manzo Allah ne babbanin shi ne amma Allah bai kalli wannan ba tabbat yada abila habin watab haka Allah ya zindima mashi hukunci kai tsaye kawai annabi nuhu annabin Allah ne dan shi ne kafirce mai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika Allah ya cire shi daga cikin zuriya annabi nuhu innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bi ilm sai da Allah ne ka shiri karka ƙara min irin wannan da aka sai dan wani malami dan ya bace sai a ce a kyale shi saboda malamin mutumin kirki ne rashin kirkin shi bai shafi kirkin malamin ba kirkin malamin ba zai mishi amfani ba Allah taziru waziratun wuzra ukhra da aka kowa ya nemi nagartar shi in ya sama dan kashi ta amfane shi in shi bai ji nauyin bata karantarwar da uban shi ya wajen shekaru 30 yana yi a wurin ba bai kamata a ji nauyin hukunta shi ba shi bai ji nauyin haka ba ko mun gane wannan da ke jama'a shi bai kalli cewa baban shi ya karantar da hadisi ya karantar da bukhari ya karantar da muslim ya yada sunna duk wani mai magana akan sunna a kasar nan a yanzu sawa'un ya dace da abakar gumi kuma ya dace da shi ba akan manhajin shi da fahimtarsa yana shiga cikin alfarma abakar gumi ne duk bai kalli wannan ba ya dinga wannan barna sai a ce kuma ya kyale shi yan izala su suke a dinga kyale shi da ka fara magana akan shi su dinga jin zafi sai su dinga ganin wai baka kyauta ba wani irin munafunci ne wannan jama'a to da haka duk wani wanda ya soki hadisi ko da haka ake hukunta shi cewa wannan nassi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma la yahillu li ahadin bai halasta ga wani dan mutum ba an yadda fa'a dilalatahu ya tunkuɗa ma'ana wannan hadisin ala zammil bidai yace ba bid'o'i duka ake zargi ba wa man naza'a fi dilalatihi fa huwa muraghamun wanda duk yayi jayayya da akan ma'anar wannan hadisin game da umumi na bid'a fa huwa muraghamun to wannan mutumin ya karkace daga hanya ana fassara shi haka domin muraghim asali shine muttarib wanda yake cikin ittirabi bai san ina zai ba ko kuma muraghimun shine wanda yake ya fada a ƙasa shine ake cewa ragima anfu fulani da asali ra ga ma asali ma'anar shi at-turab ƙasa don balarabe ya ce ragima anfu fulani hancin wane ya taba ƙasa ma'ana ya fadi kenan ya sha kai gai da Allah yake sannan kuma ana aka zo ana amfani da shi a matsayin ƙasa yanki ko nahiya wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a wanda duk yayi hijira dan Allah ya bar inda yake kuma wani waje ya jid fil ardi muragaman zai samu wuri mai fadi a duniya zai samu mahajarta inda zai zauna bayan yayi hijira kasiran mai yawa ina fata mun gane wannan zaka muragamun anan wato wanda an kayar da shi ne bai da hujja ko muragimun wanda yake cikin rudani ne shi bai san abin da yake faɗi ba zaka yi fasara shi duka haka wanda duk yake jayya da wannan muraghimun a rudani yake ko muraghamun ismul maf'uli an da shi bai da hujja wa amma mu'arabat to abubuwan da suke kawo na mu'araba fal jawabu anha bi ahadil jawabaini ga amsa akan su imma an yi kala ko dai a ce inna ma sabata husnuhu duk abin da ya tabbata yana da kyau falaysa min al bid'i to ba bid'a bane kenan فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه sai umumi din ya tabbata babu wani khususi a cikin shi duk abin da ya tabbata cewa mai kyau ne to sai ai difanin menene kyau a shar'anci shin kai ne kawai yanzu sheyi ko wani batacce ko shugaban wata kungiya kawai zaka ce to kaza na da kyau a lokaci guda kuma wani zai ganshi bai da kyau da ka dole a samu objective futures a samu wasu wato wato a samu wasu bunut maudu'iyya wanda a kansu za a gina ma'ana kyau a shar'anci abinda shari'a ta ce yana da kyau to shine mai kyau kenan ba abinda ra'ayin wani ya ganshi a matsayin kyau ba dan ra'ayoyi na iya bambanta kamar yadda koda a kyan halittu da kyan sutura muna da bambanci wajen da muke kallon me kyau beauty suka ce is in the eye of the beholder ko yauwa abinda yake wani kyau a gun wani mummuna ne babu wani abu kwaya daya da za a yi ijimai akan cewa kowa ya ce yana mushi kyau wannan ganin kyan kaza wani bai ganin kyan shi wannan ganin kyan kaza wani baya ganin kyan shi to da haka kenan sai a ce eh duk abin da ya tabbata kyakkyawa ne baya cikin bid'a amma menene ma'ayir wanda ake tabbatar da kyan abu sune ma'ayir na shari'a abu na zama kyakkyawa ne a shar'ance idan ita shari'ar ta ce yana da kyau abu na zama mummuna ne a shar'ance idan ita shari'a ta ce mummuna ne a cikin shari'a kenan abu kuma na zama kyakkyawa ne a ɗabi'ance idan ɗabi'ar ta ƙaunace shi ya zama mummuna a ɗabi'ance idan ɗabi'ar ta ƙyamace shi kaga ɗabi'a kuma tana canzawa daga wuri zuwa wuri yanzu akwai abincin da in ka je wani gari kaga ana ci daga kallon ana ci kawai sai ka fara amai in kai wasa na san mutumin da ya ce ran da ya taɓa zuwa arewa fura fura ya sha a kano sai da ya rashin lafiya fura wannan da kai za ka sha kusan tiya guda ka tashi abinka kawai bai taɓa sanin fura ba kwata-kwata da bakin shi ke gaya ma wannan dan kudu ne da ya zo arewa kawai je kano ziyara wani abokin shi da suka yi nyc aka je aka so mashi fura ga bako da ya sha sai da ya kwanta asibiti da ya dinga amai sai da aka mai karuwa to haka kai ma da zaka je yanzu wani gari kaga an kawo goro da ɗanye kubewa haka ga ta nan dogaye da haka ake haɗawa ana gantsaran goro ɗanyen kubewa ko da yaji kuma da shi ake tarban baki shine abinci na alfarma irin na irin na Nabi Ibrahim da yace izda abi ijlin samin to to to su kuma da kaje sai aje a wanko kubewa da da da da abin nan da goro a kawo ma dan ya kubewa ba to kaga haka Allah ya bi musu dabi'un mutane jama'a da da tunanin su gurgurdan inda suka taso da zamani da sauransu ina fata mun gane wannan da kyau to amma a shari'a ba akwai qawaid sune waɗanda Allah ya saukar sune wanda manzo Allah ya bayani akan su da su ake gane kaza daidai ne kaza kuskure ne kaza mai kyau ne kaza ba mai kyau bane kaza najasa ne kaza mai tsarki ne kaza addini ne kaza ba addini bane kaza daidai ne kaza ba daidai bane ko da ɗabi'ar ka bata yadda da haka ba haka zaka ba a shar'ance to kaga an akai wannan an fita lafiya cewa e mun yadda kaza babu kyau kaza mai kyau ne to shine kyakkyawa din amma kyan yana zuwa ne daga idan an samu hujja a shari'a ta ce mai kyau ne wai ma an yi kala ko kuma a ce ma sabata husnuhu abin da ya tabbata kyakkyawa ne fa huwa makhsusun min al'umum to yanzu shari'a ta rage fadin wancan kenan cewa kullu bid'atin dalala to yanzu an samu wasu abubuwa kyawawa da suka fita daga wancan umumi din wal amu makhsusun al makhsusu dalilun fi ma ada surati takhsis ami wanda yake an khassase shi yana ci gaba da tabbata a matsayin dalili a sura da ta wannanci makhsusin kaida usuli ce misali an ce kowa yayi sallah raka'a hudu azza da la'asar amma kuma an keɓance matafiya su su yi raka a biyu ko? domin kaga sallan matafiyi maksusi ne daga umumi ɗin to duk wanda ba matafiyi ba yana cikin ya buƙafil umumi shi hujjar shi yanzu umumin ne ba zai ce tun da dai wani matafiyi ne ya raka a biyu wala ne ma biyu zan yi ba sai a ce ai kai ba matafiyi ba ne kai kana nan a cikin al'amul maksus dalilin fima a da su ta taksis faman itakada anna ba'd al-bid'i makhsus min hadha al-umumi wanda duk ya kudurta cewa ga wasu bid'o'i an kebance su daga wannan umumin ihtaja ila dalilin yasluhu lit-takhsis yana bukata ga hujja wacce za ta iya khassasewa wa illa in ku bai samu ba kana zalika al-umum al-lafzi al-ma'nawi mujiban lin-nahy to wannan umumi na lafazi da ma'ana yana nan yana tabbatar da hani game da yin bid'a thummal mukhassisu sannan kasancewa taksisin fa yana yiwa ne kawai huwa al-adillatu shar'iyya sai akwai dalili na shari'a min al-kitabi al-qur'ani was sunna da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ijma'i ko akwai ijma'in sahabbai tukunna kafin ijma'in wasu nassan ya zama dalilin qur'ani din ko sunnan ko ijma'i magana ce karara wastinbatan ko kuma magana ce da aka tsakuro daga cikin nusus din wa amma adatu ba'dal biladi aw akthariha al'adan wani gari ko al'adan mafi yawan mutanen wani gari aw qawli kathirin min ulama'i ko magana mafi yawan malamai aw al-ubadi ko magana mafi yawan masu bauta Allah sufaye aw aktharihim ko magana wasu da yawa daga cikin su mafi yawa daga cikin su wa nahu dalika ko makamancin wannan falaysa mimma yasluhu an yakuna mu'aridan li kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bai ma dace ya zama abin da za a gwara manzan Allah maganar manzan Allah da shi ba hatta yu'ara da bihi balantana ha ce sun yi karo bai ma dace ba ma'ana duk wani umumi ana rage fadin shi ne da nassin alqur'ani dan uwan shi ko nassin sunna dan uwan shi ko nassin ijma'i ko istinbati daga cikin waɗannan hukunce-hukunce amma ra'ayin wani malami al'adar wani gari mazhabin wasu mutane fatawar wani shehi maganar da wasu ƙungiya suka yi duk wannan bata ma kai a tsaya a dube ta ban unga nasi ballantana a ce sun yi karo bata ma kai ba bata samu matsayin da za a ce a tsaya a dube ta ba ballantana a ce sun yi karo jama'a mai gida in ya bada doka ya ce a yi min miya iri kaza shin zai yi almajirin da ke cefane a gidan ya ce mahajiyar to ni kuma da na je kasuwa kawai sai ne shawarar ba za a irin miyan nan ba me alaihu mai gidan yake so shi kuma kawai sai je su kubewa yaya dai sai wallahi ya ji da na je kasuwa ne naga kai bai dace ba kawai na canza ra'ayi sai kuma ta ga alhaji cewa to kai hakuri almajin gidan da ne ce bai bai san abin da kace a dafa za a fara wannan tunanin ba za a fara wannan tunanin ba jama'a ba za a fara wannan tunanin ba ba ma zai zo cikin zuciyar mutane ba to amma a wajen karatu ne ake wannan wato tasgaran da wannan ta'addancin da jur'a din ba su kai ma a dube su ba duka maganganu na daga cikin usulul bid'a dama shine zama malamai ne suka ce kaza addini ne babu hujja kullu ma nassa ala istibabi al ulama siyam al mutaakhirin minhum wa laysa lahu dalilun min as sunnah duk abin da kaji malamai sun ce kaza addini ne ayi musamman malaman baya-baya ba tare da hujja ba za ka tare bida ne alal misali malamai ne kawai suka ce e a dinga amfani da carbi in an zo tasbi saboda ka a bata lissafi har suka kai ga jur'a ma suna cewa wai yana da gaskiya abin da ma ake gane musulmi ko musulmi ba da za a yi hatsari yanzu mutane su mun mutu a rasa gane wane musulmi ne ko musulmi ba amma ka laluba aka ji carbi a aljihu sai ya ce eh to musulmi ne hala katolik ne don su ma suna rikewa kaga malamai ne ko suka ce mustahabi ne malamai ne suka ce mustahabi ne a yi azumin tsofaffi malamai ne annabi bai ce ba ko mun gano da kyau jama'a malamai ne suka ce mustahabi ne an yi mutuwa a yi fidda'u da ake yi a yi ma mutum talƙini bayan an saka shi a kabari wani ya tsaya yana ce mishi ya wani dan wane ka ce Allah ɗaya ne wai yana bashi satan ansa abinda zai gawa malaiku malamai ne da suka ce wannan wai sai a tsaya wani ya tsaya a kabarin kamar awa biyu yana lakana mashi abin da zai fada cewa ka ce Allah ɗaya ne ka ce manzan Allah ne manzanka ka ce ƙurani gaskiya ne wannan ba malpractice kenan ba duk malamai ne suka ce wannan to duk waɗannan bidiyoyi ne zama dukkan bidiyoyi ne ba addinin Allah ba ne ina fata mun gane wannan wa mani itaqada أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها duk wanda ya kudurta cewa waɗannan al'adu da mutane suke a garuruwansu waɗanda suka saba wa sunnoni duk wanda ya kudurta cewa wai ijma'i ne bina'an ala annal ummata aqarratha kawai ya gina wannan akan cewa ya al'umma suna yin wannan abun babu wanda baya yi walam tunkirha al'umma bata inkari fa huwa mukhti'un fi hadha al-i'tiqad yayi kuskure fa innahu lam yazal dan ba a taba gushewa ba wala yazalu kuma ba za a gushe ba fi kulli waqtin a kowane lokaci man yanha an ammatil adati sai an samu wani da yake hana mafi yawan al'adu almuhdasa kirkirarru almukhalifa sunna wanda aka saba wa sunna da su misali yanzu al'adun aure al'adun jana'iza al'adun zamantakewa al'adun biki da ake a ƙasashen waɗanda suka saba wa sunna shin kowa ne yake yin su mafiyan mutane tabbas suna yi ko ba sa yi ba sa inkari ko amma a kowane zamani an samu wani wanda ya tsaya tsayin daka ko wasu koda ‘yan kaɗan ne suna inkarin wannan abu a nan ƙasar muna da misalai tun daga zamanin ɗan hudiyo har zuwa yau babu wani zamani da ya wofanta daga wani malami wanda aka sani da cewa yana yaƙi da bid'a in wani ya shuɗe Allah zai ɗaga wani in an shuɗe Allah zai ɗaga wani kenan ba ijma'i bane kenan babu wani ijma'i akai yanzu za wani zai iya cewa in an je an yi mutuwa an ce ka ai zaman makoki sai ce to ai kuma ko ina ana yi ce a ba ko ina bane mu ba mai ku so an ce mu musulmi yan salafiya ba mai ai ku kun cika zafin zafin addini haka ba a ce ku kun cika zafin addini kawai dan ka ce ba ka yin kaza shine zafin addini shi kuma ya cika zafin bid'a kenan kai ka cika zafin addini shi ya cika zafin bid'a ko zafin shirka kenan ko kafirci dan da wannan ake jifa mutane wa ma yajuzu da'awul ijma'u bi amali baladin aw biladin min almuslimina kuma bai halasta ai iddi'ain ijma'i saboda aikin wani gari ba fa kaifa bi amali tawa'ifa minhum to ina kuma ya zama in ya zama aikin wasu bangare ne kawai ba duka ma musulman ne suke a garin ba wa in za ka na aksaru ahalil ilmi lam ya'tamidu ala amali ahli al-madina wa ijma'ihim fi asr malik in ya zama da dama daga cikin malamai ba su yadda da a kafa hujja da aikin mutanen madina a zamanin imamu malik ba amalu ahalul madina jama'a kabiya ce a cikin usul fiqh wanda ta zama ɗadiyar rikici da yanzu ba a gama shi ba imamu malik a kaidar usul fiqhinsa yana yake da qur'ani sunna hadisi ijma'i qiyasi to baya ga waɗannan kuma akwai su kaidoji da yake bi al-istihsan al-istihsan istishabul hali shar'u man qablana sai kuma daga ciki akwai amalu ahalil madina ka'idoji ne wajen guda goma sha bakwai idan ya laluba babu a ƙwar'ani babu a hadisi babu a ijma'i babu a ƙiyasi sai ya laluba abinda za a iya cewa to wannan mai kyau ne istihsan kenan ko kuma istishabul hali in ba a samu wancan ba a ci gaba da abu yadda aka saba ko a laluba shari'ar wanda suka gabata annabawan da a laluba a laluba aka yi kan amalu ahalil madina shi ne za ka ji amma ɗaya yana cewa walaisal amalu ala haza inda ahali baladina ko mutanen garinmu ba haka suke yi ba ƙa'idar da ya ɗauka ita ce madina ita ce garin da annabi ya rayu kafa gwamnatin shi ya karantar a nan kuma ya mutu to ana sa ran ya zama wannan garin ya fi ko'ina ragowar asar na al'adu da tafarkin rayuwar annabi da sahabbai idan aka ga mutanen madina suna yin abu to sai a fara sa ran dama haka suka tare iyayensu suna yi to su waye iyayensu ansar da muhajiru to waɗannan ko mutanen alkhairi ne waɗanda suke kan turba ta addini ko to sai rai ya natsu akan kyan abu ita ce ka'idar asalinta amma malamai sun yi jayayya da shi akan wannan bakan kanuwa ba kuma sun fi shi gaskiya inda kawai ake an san aikin mutanen madina kai tsaye shine idan ya zama zamanin sahabbai da annaba ake za ga bukhari habbabuka yana yi a irin waɗannan kamar da ya ce babu sa'i alil madina wa barakatu ko babin da ke bayani akan ma'aunin kiya ta garin madina da albarkar da ke cikinta kaga tabbatar da shi abinda mutanen madina suke akai mai kyau amma wannan sai kawo hadisan da suke nuna manzo Allah yana yabo ga wannan ma'aunin a zamanin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama amma in ka zo ka karanta littafin fiqh usul fiqh zaka samu maganganu da yawa akai akan iya ina ne yake tabbatacce sannan sauran kuma yaya ake tantance da gaske ne wannan abin da aka samu zamanin Maliku ana yi a Madina ya tabbata cewa daidai ne sai an bi tarihi an tabbatar da cewa lalle sahabbai da tabi'ai sun rayu akan haka sannan za a yadda da abin da wannan hukunci ke wannan yanayi ke bayarwa ina fata ƴan uwa su kuma su kanta littafai irin su al-muwafaqat na Imam Shatibi da littafin Ibn Hazm al-Ihkam fi usul al-ahkam babi yayi musamman dan warware wannan kaida babi akan naqadin kaida aiki da mutanen Madina shafuka da yawa yace yana ta musu raddi haka nan ka duba littafin Irshadul Fuhul ila ilmi al-usul na Imam Shawkani da littafin al-Kafi fi fiqi ahli al-Madina na ibn abdul barrin namari wanda shi kuma ya kokarin tabbatar da wannan ka'ida ne ina fata mun gane wannan to malam yace in ya zama waɗanda suke malamai ne ba su yadda da dogaro akan aikin mutanen madina a zamanin maliku ya zama sunna ba bal ra'aw sunnata hujjatan alaihi suna ganin sunna ita ce hujja akan aikin mutanen madina kama hiya hujjatun ala ghairihim kama yadda take hujja akan wasunsu ma'ama utuhu min al-ilmi wal iman tare da abinda mutanen Madina suke da shi na ilimi da imani fa kaifa ya'tamidu al-mu'minu al-alimu ala adati akthari man itadaha amma aw min aw man qayyadatu al-amma yace ya za'i a ce malami mumini ya kafa hujja da cewa ya dogara ne da al'adun talakawa da jahilan gari ko kuma mafi yawa daga cikin su aw qaumun mutara'isuna bil jahala ko wasu mutane da suke shugabanci da jahilci lam yarkhusu fil ilmi waɗanda ba su kafa a ilimi ba la ya'udduna min ulil amri ba a lissafa su la yu'adduna min ulil amri ba a lissafa su a cikin mazuwa al'amari wala yasluhuna lishura wanda ba su cancanta su zama wato ƴan fada masu ba da shawara akan yadda ya kamata a yi ba wala'allahum lam yatimma imanuhum billahi wa rasuli yace kai hala ma imanin sa ba cikakke bane ku kalli magana jama'a yace fa kaifa ya atamidul mu'minul alim ya ra'ayi mutum musulmi mumini mai mai ilimi al'alimu mai ilimi yace ya dogara ala adati aksari man itadaha amma akwai akan al'adun da mafi yawan wanda suka saba da al'adun nan talakawa ne jahilan gari ma habba wa dabba au man qayyadatul amma ko kuma waɗanda talakawan gari suka lissafa suwa da suwa ne au qaumun mutara'isuna bil jahala ko mutanen da ake jagorancin su akan jahilci lam yarkhusu fil ilmi lam yarsikhu fil ilmi basu nutsu a cikin ilimi ba wala yu'addauna min ulil amri ba a lissafa su a matsayin jagorori wala yaslihuna lishura wanda ba su cancanta a nemi shawararsu akan abin da ya shafi al'umma ba wala allahum lam yatimma imanuhum billahi wa rasuli ce kai halama fa ba su da cikakken imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw qad dakhala ma'ahum fiha bi hukmi al'adati qaumun min ahli al-fadl ko a samu wannan al'ada saboda yau da gobe an samu wasu manya daga cikin manyan gari su ma sun shiga cikin wani al'ada min ghairi rawiyatin ba tare da sun tsaya sun natsu ba auli shubhatin ko saboda wata shubha ahsan ahwalihim fiha an yakunu fiha bi manzilatil mushahidin min al-a'immati was-siddiqina mafi kyan hali a ce matsayin su matsayin mutumin da yake ne mai kokari wanda yake daga cikin limamai masu gaskiya yayi kokarin kafa hujja yayi ijtihadi ma'ana abinda babu hujja a cikin shi mutane kawai suna yi an saba ana yi kai kuma sai ka ce kai malami wannan shine hujja mutanen nan ba malamai bane ba manya ne a gari ba ba masu ilimi bane yace kai halama ba su da cikakken imani suna yin wasu abubuwa da suke warware asalin imani ko ko cika shi da da cikamakin sa kai kuma malami sai ka ce ka biye musu akan haka yace halama dama an samu wasu manya sun bi su akai yanzu da maulidi da can ai malamai ba sa yin shi jahilan gari ne kawai suke da masu neman na batar amma sai aka waye gari yanzu hadda malamai hadda sarakuna hadda ainihin shugabanni duk sun shiga ana yi da su sai wannan ya zama hujja akan cewa ai ko ina ana yi wannan ba hujja bane walai tijadu bi misli hadhihi al-hujaji wal jawabu anha ma'lumun yace kafa hujja da irin wannan hujjoji da irin amsar da za a bayar akai abu ne sananne cewa annahu laysa tariqatu ahli al-ilm ba hanyar malamai bane walakin li kasratil jahala amma saboda tsananin jahilci da ya baza gari qad yastanidu ila misliha khalqun kathirun minan nas saboda jahilci da ya baza duniya zaka ga da dama daga cikin mutane suna dogara da irin wannan a matsayin hujja irin wanne cewa ai ana yi ko ina ai an saba ai ba taba jin wanda ya ce ba kyau ba ai na je maka ma na ga ana yi ai malam wane ma yana yi duk irin wannan malam ya ce kowa ya san ba hujjar ilimi ba ce amma saboda jahilci da ya baza duniya za ka ji da dama daga cikin mutane hujja suke nan hatta min almuntasibina ila ilmi wad dini sarki ya tabbata ga Allah yace kai hadda masu danganta kansu zuwa ga ilimi da addini wa qad yubdi bil ilmi wad dini lahu fiha mustanadan akhara min al'adati shar'iyya yace kuma shi ma'abocin ilimi da wanda yake ma'abocin addini ya iya kokarin kawo wata hujja daban ta shari'a ga haka baya ga wannan al'ada wallahu ya'lamu anna qawluhu biha wa amaluhu biha laysa mustanadan ila ma abdahu min al-hujjati shar'iyya alhalin Allah ya sani maganar da yake yi da aikin da yake yi ba ta iya dogaruwa zuwa ga wannan hujjar da yake so ya kawo ishara kan irin da suke murda hujjoji na alqur'ani dan su goyi bayan wannan wa Allah wastaqamu ala tariqati sai shehi ya ce tariqati daniya ake magana shine shi ma ya sani cewa masu saurare da masu san shi da masu kin shi sun san cewa wannan ba hujja bace shi ma ya sani ya san an san ba hujja bane amma haka nan zai kawo wa in kanat shubhatan koda ku shubha ce wa inna ma huwa mustanadun ila umurin laysat ma'khudha anillahi wa rasulihi ya san cewa ya dogara ne zuwa ga wasu abubuwa waɗanda suke an ɗauko su ne ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba min anwa'il mustanadatin lati yasnadu ilaiha ghairu ulil ilmi wal iman daga cikin abubuwan da waɗanda ba malamai ba suke dogaro da su wa inna ma yadhkuru li hujjati shar'iyya hujjatan ala ghairihi wa daf'an liman yunadirhu sai ya ambaci wannan hujja ta shari'a dan ya tunkuɗe mai jayayya da shi dan a ce in kai magana sai a ce ai ya kawo aya kuna ƙaryata ayoyi ai suna da hujja dan idan an zo munaza'a ya zama yana da wani abu da zai kare kanshi kawai yake kawo wannan hujja shi ma ya san ba ta cikin karatu sam irin wannan hujja ta shi wal mujadalatul mahmuda innama hiya ida'ul mudariki wa izharil hujaji allati hiya musanadul aqwali wal a'mal yace mujadala wata take abun godewa da Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan innama hiya ibda'ul madarik shine bayyana makwantar hujjoji inda za a riski hujjoji inda za a riski bayani wa izharul hujaji da fito da hujjoji fili allati hiya musanadul aqwali wal af'al wal a'mal wanda suke sune madogara ayyuka da maganganun da akai ka ce kaza eh me hujjarsa ga hujjar shi na anan wajen ka aikata kaza me hujjar shi ga hujjar shi na anan wajen amma ka aikata kaza me ya hujjar shi ya zaka tambaye ni hujja eh ai abinda annabi ya ce ka ai ne ai annabi bai ce ka ai ba annabi annabi ya ce ka ai shine hujja ana nan ana nan kuma sai a ce abu ya baza duniya jama'a duk al'umma musulmai suna yi sai wasu ƴan tsiraru su ce ba za a yi ba yanzu wannan ba fita da gaskiya al'umma musulmai bane ce ai kwarai haka ne ana nan ana nan sai a ce to ga ma aya ai an samu aya ma take goyon bayan haka haka suke bin wannan matakan jama'a ɗaya bayan ɗaya har sai sai kaga jahilai ai tabbatana da su akan abin da san ba addinin Allah bane kuma iyakan ikhlasin imanin su kenan Allah ya tsare mu mala ya ci gaba da cewa wa amma izharu al-i'timadi ala ma laysa huwa al-mu'tamad fil qawli wal amali fa naw'un min an-nifaqi fil ilmi wal jadali wal kalami wal amali ya ce amma ƙoƙarin fito da wani abu wanda ba abin dogaro ba a fito da shi a mai da shi abin dogaro to wannan nau'i ne na munafunci a cikin ilimi da jayayya kuma nau'i ne na munafunci a cikin magana da aiki su malaman sun sani ai sun san abin ƙarya ne daga cikin su zaka samu ko a yanzu a cikin yan ɗariƙo misali zaka ga ɗan ɗariƙan da ya zama ɗan ɗariƙa ne misali malamin zaure na al'ada ɗin nan ba wai ɗan ɗariƙa ne mai neman kuɗi da hayaniya da tada hankali ba za ka ga yana sukan irin wannan abubuwan da ake na barna saboda abin da zai karanta a cikin risala da askari da muwaɗa za su yi ta cin karo da waɗannan abubuwan kuma zai tirsa su akan sai ya karanta sai ya faɗi su su kuma waɗanda suke neman duniya da abin ai sun sani cewa ba addini bane in suka koma gefe ko a wani yanayi wala tarifannahum fi lahanil qawli zaka ji wani zance da ke tona asirin abin da suke saboda ya san wannan magana ba abin dogaro bane to kenan wannan yana faɗa ne yanzu yana munafuntar jama'ar da ke taruwa tare da shi abin da ke cikin zuciyar shi daban da abin da ke gaya musu yana munafuntar ilimi dan ya san ba haka abin yake a cikin ilimi ba yana munafunci a cikin aikinsa dan ya san wannan aikin ba aikin Allah bane wa aidan fala yajuzu hamli fa hamlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala ala albid'ati allati naha anha bi khususiha bai halasta a ce za a ɗauki zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kullu bid'atin dalala a ce za a ɗaura shi ne kaɗai akan waɗanda suke bid'o'in da ya hani a kansu ba li'anna hadha ta'qilun li fa'idati hadha al-hadith dan yanzu wannan to lalata fa'ida da ke cikin hadisin ne fa inna ma naha anhu min al-kufri wal fusuqi wa anwa'il ma'asi qad ulima bi dhalika an-nahy annahu qabihun domin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hana na kafirci da fasikanci da sabo to an riga an sani ta hanyar wannan hanin cewa wannan abun mummuna ne muharramun kuma haramun ne sawa'un kana bid'atan aw lam yakun bid'a shin bid'a ce ko ko sabo ne kawai mujarradin sa fa idza kana la munkira la munkara fi dini illa ma naha anhu bi khususi in ya zama babu wani abu da za a kyamata addini sai abin da kadai annabi ya hana ku ji wannan raddi ga ɗaya rubuci sawa'un kana maf'ulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw lan yakun daidai wa da shin wannan abin an yi shi a zamanin manzo Allah ko ba a yi ba wa ma naha anhu fa huwa munkarun abin da ya hana shi ne abin kyama sawa'un kana bid'atan aw lam yakun shin bid'a ne ko ba bid'a ba sara wasful bid'a adimat ta'sir to siffanta bid'a bai da amfani kenan cewa duk abin da yake sabo addini bid'a ne kuma duk bid'a bata ce duk bata yar wuta ce to bai da wani amfani in ka ce sai abin da annabi ya ce kar a yi kaza sannan ne za a bari abin da bai ce kar a yi ba duk wanda ya ga dama ya iya yi ko to bai da amfani kenan zancen gaba kida bai da wani amfani dan babu wani abu da zaka dauka ya hau kai domin dama bai zama bid'a ba sai da ya zama wasu suna yi bai zama bid'a ba sai da ya zama ba a san shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba a san shi ba babu tabbacin kenan annabi ya magana akan shi bi aini yayi magana ne akan qawaid da suka shafi duka ire-iren waɗannan ayyuka in ka ce kowane ƙwaya ɗaya sai an kawo maka inda annabi ya ce kar a yi shi to ka nuna cewa waɗannan muwasafat da manzo Allah bayar ba su da wani amfani da ma yayi shiru kawai ya tsaya kan iya abin da ya hana sai ce la yadillu wujuduhu alal qubhi samuwar wannan abun baya nuna mummuna ne wala adamuhu alal husain alal hasani rashin samuwar shi baya nuna kyau bal yakunu qawluhu zancen shi da yace kullu bid'atin dalala zai zama bi manzilati qaulihi zai zama kamar ya ce ne kullu adatin dalala duk wata al'ada bata ce au kullu ma alaihi al-arabu aw al-ajami fa huwa dalala duk wani abin da larabawa da ainihin ajamawa suke kai bata ne wa yuradu bi zalika ya zama ana nufin anna ma naha anhu min zalika fa huwa dalala sai a ce abin da ya hana daga ciki shine bata wa hadha ta'tilu lin-nususi min naw'i at-tahrif wal-ilhad wannan lalata nassoshi ne ta hanyar karkatar da su da sanya su a cikin wani surkuki walaysa min nau'i ta'wil sa'iq baya cikin tawili da za a karba wa fihi min al-mafasid ashya'u akwai barna da yawa a ciki abin da yake cewa shine in ka ce kullu bid'atin dalala ba za a aiki da shi ba sai bid'ar da annabi ya faɗa magana akan ta bi ainiha kamar a ce annabi ya ce kullu ma alaihi al-arabu dalala da a ce misali haka ya faɗa to duka al'adun laraba sun ɓata kenan ko sai ka ce a'a ba za a yi aiki da ba za a daina bin al'adun ba sai wacce ya nuna ita da ita da ita keke da keke ya ce to kaza babu kyau misali kaddara da haka din ya ce duka al'adun laraba ba su da kyau sai wani ce za a ware ne kai a ce kukan mutuwa kashe yara 'yan mata da makamantansu waɗanda ake da ainiya a kansu amma duk wanda ya ba wannan ba to ban da shi kaga ka bata ma'anan nassin kenan gaba daya wannan yace akwai barna a cikin ta ta fuskoki masu zuwa ahaduha na farko suqutul i'timadi ala hadha alhadith ka tunkuda dogaro da ake akan wannan hadisin kenan hadisin ya zama kamar ba hujja ba fa inna ma ulima annahu manhiyun anhu bi khususi faqad ulima hukmuhu domin duk abinda aka san cewa manhiyun anhu bi khususi an hana a yi shi an hana shi da wani nassi na musamman faqad ulima hukumuhu to wannan abin an san hukunci shi kenan bidhalika nahyi wama lam yu'lam wanda kuma ba a sani ba la yandariju fi hadha alhadith ka ce baya shiga cikin wannan hadisi fala yabqa fi hadha alhadith fa'ida hadisi bai da wani amfani kenan ma kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu bihi fil juma'i tare da cewa manzon Allah yana fadan shi ya nanata duk ranar juma'a hudu basa wa ba'dahu wa yu'adduhu min jawami'il kalimi kuma ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin jawami'ul kalimi matattarar zance da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin karamomin shi da mu'ujojin shi cewa wa utitu jawami'al kalimi waɗanda zai faɗi magana dunkulalliya mai sharhi da yawa wannan zancen na daga cikin su amma kayi rendering ɗin shi useless asani barna ta biyu da ke cikin wannan anna lafzal bid'ati wa ma'anaha yakunu isman adimat ta'siri kenan lafazin bid'a da ma'anar bid'a sun zama wasu abubuwa waɗanda suke ba su da tasiri kwadai gaba daya fata'aliqul hukmi bi hadha al-lafzi aw al-ma'ana da haka danganta hukuncin da wannan ma'ana ko wannan lafazin ta'aliqul lahu bima la ta'sira lahu kana cewa kenan abinda annabi yayi ya danganta hukunci ne da abinda bai da tasiri dan ya ce duk bid'a bata ce ko kuma ka ce a sai wanda ya faɗa da kai tsaye ce wannan banda ita ka sayar sifatil adimatu ta'sir kaman sauran sifofin da ba su da wani amfani asalisu na uku anna al-khitaba bi misli hadha idza lam yuqsad illa al-wasf al-akhar wa huwa kaunuhu manhiyan anhu kitmanu ma yajibu bayanuhu wa bayanu ma lam yuqsad zahiru in ya zama wannan zancen ba a nufin shi da komai sai asalin abin da aka faɗa in ya zama kullu bid'atin dalala da manzo Allah ya ce bai nufin su da komai sai iya bid'o'in da ya hana to ya zama kenan ya ɓoye abin da ake bukata ya bayanin shi ya kuma bayyana abin da ba a bukatar shi fa innal bid'ata wan nahya al khas bainahuma umumun wa khusus domin da bid'a da abubuwan da aka hana su ɗaiɗaiwa akwai da suke haɗuwa akwai da suke rabuwa in laisa kullu bid'atin anha nuhiya an bid'atin anha nahyun khas dan ba kowace bid'a ce aka samu hani na musamman akan ta ba walaysa kullu ma fihi nahyun khas bid'a ba kuma duk abin da aka hana hani na musamman ne bid'a ba fatakallu bi adil ismaini in ya zama kafaɗi ɗaya daga cikin sunayen wa iradatul akhar kana nufin ɗayan talbisun mahdun rikita magana ne kenan kai tsaye dan ba kowace bid'a ce akai hani akan ta kai tsaye ba ba kuma kowane abin da akai hani kai tsaye akan shi ne bid'a ba in ya zama ka ce bid'a kana nufin manhiyu anhu ko ka ce manhiyun anhu kana nufin bid'a to ka labbasa abubuwa kenan annabi yana so ne ce kullu manhiyin anhu dalala amma sai ce kullu bid'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki faɗa wa mutane gaskiya kenan shine ma'anar maganar su wa hashahu Allahu min zalika la yasugu lil mutakallim mai zance baya yin irin wannan illa an yakuna mudallisan sai in mai magudi ne a cikin zancen shi kama law qala inda zaka ce al aswad wa ana bihi al fars wana mai suna aswad amma kana nufin doki sai ka kira wani ka ce aswad misali ka ce zaidu in yi wani ka ce ba kai nake nufi ba dokin nan nake nufi kaga wannan akwai nau'i na hauka a cikin shi ko renin hankali ko awul fars wa ane bil aswad ko ka ce ka kwalla wa doki kira aka ce maka ai baya ji ka ce ai wane nake nufi dake tsaye kusa da shi arabi'u barna ta hudu anna qawluhu kullu bid'atin dalala wa iyyakum mursatil umuri idza arada bi hadha ma fihi nahyun khas kana qad ahalahum fi ma'rifati al-murad bi hadha al-hadith ala ma la yakadu yuhitu bihi ahad in ya zama wannan magana yana nufin duk abin da hani na musamman ya zo a kan shi to ya zama kenan ya karkatar da fahimtar mutane zuwa ga wani abu wanda kaɗan ne mutanen da ke iya sanin shi gaba ɗaya wala yuhitu bi aksarihi illa khawasil umma babu wanda ke iya sanin mafi yawan shi sai ɗaiɗayawan al'umma mislu hadha la yajuzu bi halin wa mislu hadha la yajuzu bi halin irin wannan bai halarta ba da kowane hali dan aka ce duk wani abu da aka yi hani a kan shi shi ake nufi to ai ba kowa ne ya san duk wani abu da aka yi hani a kan shi ba ƴan kaɗan ne mutane ma da suka san haka a cikin al'umma ko ƴan kaɗan ne mutane da su iya lissafa dukkanin abubuwan da shari'a ta hana to annabi ya yi ihala kenan ga kowa zuwa ga abin da kuma ba zai yi kowa ya sani ba kenan ba ƙa'ida ce bayar ba yana cewa ne duk wani abu da kuka san na hana ɗin nan fato ɓata ne ba ka'ida ce ke bara akan cewa duk wani abu da ya zo ya wayi gari baya cikin abin da aka sani a shari'a to bata bane a cewa yake duk abin da na hana ku je ku nema ku sani dan dan bata ce alhamis fuska ta biyar ta nuna barna da ke cikin wannan zancen annahu idza urida bihi ma fihi nahyul khas kana zalika aqalla mimma laysa fihi nahyun khasun min albidai yace idan ana nufin duk abin da hani na musamman ya zo a kan shi shi ne abin hanawa kana zalika aƙalla min ma laisa fihi nahyun khasu min albidai to yawan su wannan yana da ƙaranci fiye da abin da aka samu hani na musamman game da su a bid'a wato abubuwan da aka zo musamman aka hana su na cikin bid'a suna da ƙaranci fa innaka law ta'ammalta albid'a allati nuhiya anha bi ayaniha wa ma lam yunha anhu anha bi ayaniha da za ka da za ka iya ka kirga bid'o'in da manzon Allah ya hana ɗai ɗai ɗai ɗai da waɗanda bai taɓa magana a kansu ba da yawansu me za ka samu za ka samu cewa lawajatta ko wajatta haɗa darba huwa al'aksar wannan na biyun waɗanda ba hana ba sun fi yawa akan waɗanda aka hana wallabzul amu la ya juzu an yura da bihi suwarul kalila awun nadara lafazi ami bai yiwa a ce ana nufin abu ɗaiɗaiwa ‘yan kaɗan daga ciki kuma ga masu yawa a ce ban da su fa hadhihi alwujuhu wa ghayriha وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد yace waɗannan fuskokin da wasunsu za su sa a yanke hukunci kai tsaye cewa wannan fasara barna ce la yajuzu hamlul hadisi alaihi sawa'un arada almutaawwilu an ya'dila at-ta'wila bi dalilin sarifin aw lam ya'dil ba zai yiwu a ɗauki wannan hadisin a bashi wannan fasara ba shin me wannan kokarin tawilin yana da wani abu da zai ƙara ma ta'awilin ƙarfi ya karkatar da shi daga ma'anar shi ko bai da shi fa inna alal muta'awwili bayanu jawazi iradatil ma'ana allazi humila alhadithu alayhi min dhalika alhadith akan shi za a daura mishi aikin da ba zai iya ba na cewa dole ne yayi bayani akan yadda zai iya daukan wannan hadisin ya bashi wata ma'ana da hadisin zaka yi ta'awili sai kana da abin da zai baka dama ka cire ma'anar shi daga zahirin shi summa bayanu dalilin sarifi lahu ila zalika sannan ka kawo kuma hujjar da sa ba za a fahimci zahirin shi ba in ga nassi ka mai ta'awili to zaka faɗi fassara sannan ka faɗi dalilin da zai sa ba za a ɗauki fassara a zahirin ta ba to wannan fassara da suke faɗa ba su dalilin da zai sa a ɗauki ta ba a zahirin ta ba wa hadhihi alwujuhu tamna'u jawaza tamna'u jawazu iradati hadha alma'ana bil hadith waɗannan fuskokin suna hana yiwuwar a ce ana nufin wannan ma'ana ne فهذا الجواب عن مقالهم الأول كاجي مغانا غمدا مغانا ستفرقو دين can da yace suna cewa can da yace ahaduha suna cewa a cikin bid'o'i akwai kyakkyawa akwai mummuna kuma kyakkyawa mummuna ita ce wadda annabi ya hana wadda duk annabi bai hana ba to ba mummuna bace irin magana ta farko din kenan ko to kaji amsar isa ibn taymiya jama'a yafi karfin duk wani dan bid'a da wani mara kunya yanzu waɗannan magan da ya gama fada babu da kake kawarware su saboda haqa'iq ne waqi'iyya haka suke akan ɗabi'ar rayuwa bai yiwa kai magana akan waɗannan maganganun kace da kawarware su malam yace wa amma maqamuhum Sani matsayin su na biyu din can da zasu ce an yi kala an bid'atin bi ayyanatin hadhihi bid'atu hasana su ce eh ga wata bid'a kyakkyawa ce fa yuqalu sai a ce hab annal bid'atan qasmu ila hasanin wa qabih eh mun yadda tasliman jadaliyan bid'a akwai kyakkyawa akwai mummuna fa hadha alqadaru la yamna'u an yakuna alhadith hadha alhadithu dallan ala qubhi aljami' to wannan da aka samu da kace akwai kyakkyawa bai hana hadisin ya zama yana cewa dukkanin bid'o'i munana ne lakin lakin na akthara ma yuqalu innahu idza sabata anna hadha hasanun yakunu mustasna min al-umumi daka abinda ma za a iya cewa shine in ya tabbata ga wata bid'a kyakkyawa sai a ce eh an togace ta daga umumi din ne wa illa in ku bai tabbata ba fal aslu anna kullu bid'atin dalala asali shine duk bid'a bata ce faqad tabayyana anna al-jawaba an kulli ma yu'aradu bihi min annahu hasanun wa huwa bid'a imma annahu laysa bi bid'a to kaga ya tabbata kenan duk wani abu da ake kawo a gwara da wannan hadisin a ce ga wani abu kyakkyawa a cikin bid'a to ya tabbata ko dai imma annahu laysa bi bid'a ko dai zama asali abun ba bid'a bane wa imma annahu makhsus ko kuma ya zama an keɓance shi ne da wata hujja faƙad salimat dilalatul hadis hadisin yana nan ya tsira da hujjarsa wa hadal jawabu innama huwa mimma sabata husnuhu wannan fa amsar da za a bayar ne idan abin ya tabbata kyakkyawa ne fa amma umurun ukhra amma wasu al'amura qad yuzannu annaha hasana wanda ake riya cewa wai kyawawa ne walaysat bi hasana ba kyawawa bane aw umurun yajuzu an takuna hasana ko abin da zai iya su zama masu kyau wa yajuzu Allah takuna hasana sa iya zama kuma ba masu kyau ba suna da relativity akan kyansu ko munin su fala tasluhu almu'aradatu biha bai halasta a gwara hadisin da su bal yujabu anha bil jawab al murakkab za a kafa hujja a bada amsa wata ke mai hawa hawa akan su wa huwa a ce in sabata in ya tabbata anna hadha hasanun fala yakunu bid'a in ya tabbata kyakkyawa ne to ba bid'a bace aw yakunu makhsusan ko kuma ya zama bid'a ce amma ta samu dalilin da ya keɓance ta daga umumi wa illam yasbut in ku bai tabbata annahu hasanun cewa kyakkyawa bane fa huwa dakhilun fil umumi yana nan cikin umumin sa wa idza arabta anna al jawab an hadhihi al mu'arada bi adil jawabaini fa ala taqdiraini to bayan da kaji cewa za a bada amsa akan wannan mu'arar da suke da fuskokin nan guda biyu to za a yi kaddara abubuwa guda biyu a ce mene addilalatu min alhadisi baqiya hadisin yana nan da hujja shi akan cewa bid'a gaba ɗaya bata ce la yuraddu bima zakaru ba za a tunkuda wannan hujja da abin da suka ambata ba wala yahillu li ahadin an yuqabila hadhihi alkalimatu aljami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alkulliya kuma bai halasta ga wani mutum ya muƙabalanci wannan zance mai tattarin ma'ana daga manzon Allah zance dunkulalle da wata zance ba وهي قوله cewa da manzon Allah yayi kullu bid'atin dalala bi salbi umumiha wani ya mukabalanci wannan magana da kwade mata umuminta huwa an yuqala yace wai laysa kullu bid'atin dalala bai halasta wani ya faɗa ka ba fa inna hadha dan wannan faɗan cewa ga wata bid'a ba bata bace ila mashaqatir rasul aqrabu minhu ila ta'wil wannan yana fin kusa da mushaka mushaka shine wato mukhalafa at-tabaddud yin fito na fito da sabawa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yafi kusa da fito na fito da sabawa manzo Allah fiye da kasancewar shi tawili to kuma ka dauki duk waɗancan misalan haka suke dukkanin su kama da mushaka manzo Allah ya faɗi hadisi umumi ko ya faɗi wani istisna'i iyaka shi kenan sai kuma ka ƙara shi to ya fi kama da yin fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yin tawili ma'ana idan shugaban kasar Najeriya ya faɗa ba yace kaza ne doka in wani yace zai ƙara a cikin dokan nan ko ya rage shin za a ce ne yana fassara ma'anan maganar shugaban kasa ne ko ko yana adawa yana adawa ne ko to haka waɗannan ma suke a cikin ilimi da ma ya kamata mu gane wannan in manzo Allah ya faɗi magana ga yadda ya faɗe ta ka zo kana wani rarage fa kana karawa ko kana ragewa to ba sunan shi tawili ba fito na fito ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata yan musulmi su mu'amalance ka yadda yan jam'iyya suke mu'amalanta mai musu adawa bal aswa min galik yanzu duk wanda ya fito ya soki wani wanda wasu yan siyasa suke kauna kalla ga irin gabar da suke mushi koda koda an san su tare koda shine ya mushi hanyar da ya kai ga mukamin ko za a fito a yi ta mai rubdugu a mashi waka a mai sharri a ɓata shi saboda kawai ya faɗi magana da ta saba wa magana shugabansu ya yi ƙoƙarin yin fassarar da ba haka take ba to mu musulmi mu muka kowa cancanta da mu kyamaci mutumin da ke ɓata fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rage mishi faɗi ko ya bada wani window na shigo da wata barna ko ya canza ma'anar shi shine ma'anan فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل wannan irin aikin ya fi kusanci da yin fito na fito yin saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da a ce tawili ne balil ladhi yuqalu fi ma sabata annahu hasanun min al-a'mali allati kad yuqalu hiya bid'a yace kadai abinda za a faɗa game da abin da ya tabbata daga cikin ayyuka cewa gashi ana yin shi yana da kyau kuma bid'a ne inna hadha al-amal al-mu'ayyan masalan laysa bi bid'a sai dai a ce wannan aikin alal misali ba bid'a bane fala yandariju fil hadith sai zama babu ruwan hadisin da shi aw innan inin daraja lakinnahu mustasna ko kuma a ce koda ya shiga cikin hadisin to amma an kebance shi bi dalili kaza wa kaza alladhi huwa aqwa min al-umumi dalilin da yafi wannan umumin karfi ma annal jawab al-awwala ajwadu tare da cewa amsar ta farko a ce sai dai in abin ba bid'a bane shi sa bai shiga ba tafi girma tafi karfi tafi kyau wa hadha al-jawab fihi nazarun wannan amsar kuwa a ce eh an ji bid'a ce ta shiga cikin umumin amma wani abu ya fitar da ita yace wannan amsa akwai matsala akan ta fa inna qasda at-ta'mim al-muhiti zahirun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi hadhihi kalimatu jami'a dan ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin umumi ne da wannan kalma fala yu'dalu an maqsudihi bi abi huwa wa ummi alaihi salatu wassalam yace na ba manzon Allah fansar uwata da ubana sam bai dace a karkace daga asalin makasudin shi ya ba da amsa guda biyu ne ce ko dai a ce in dai kaga abin yana da kyau to dama can ba bid'a bane da aka ba da shi ake ko kuma a ce eh an ji bid'a ne amma saboda kyan shi da kuma wani dalili da tabbatar da kyan shi to an cire shi sai ce wannan amsa ta biyu mai rauni ce ta farkon tafi karfi saboda ya bayyana daga lafazin hadisin cewa manzon Allah na nufin gamewa ne duk bid'a yace kuma na ba manzon Allah fansar uwata da ubana bai dace a ce manzon Allah na nufin gamewa mu koma canza mu hadisin shi manufa ba ina fata mana gane wannan jama'a yanzu wannan za a ce bai kauna manzo Allah wake manzo Allah irin wannan lauyan daga cikin wanda suke zagin ibn taymiya cewa bai kauna annabi a ko ina suke sawabin a Egypt suke ko a Syria ko a Kano ko a Kaduna ko a ina ne akwai kananan zindikai anan masu biye waɗancan manyan zindikan akwai wani shedani Hassan Sakaf yana nan yana da wani masharu'i wai sai ya warware gaba ɗaya maganganun ibn timiya abin da ɗaura kan shi ganin shi kuma a duniya to wannan shiɗanin da ke kano dan gidan nasir kabara littafan wancan babban shiɗan yake karantawa su ne zaka ji kullun shi ma bai da aiki in ban da ƙoƙarin warware maganganun ibn timiya kuma ya kasa har da wannan zindikancin da ya ɗauko na sukar mu'awiya da ɗaukan sayidina mu'awiya ya tsoma shi har cikin gidan wutar tsindin maganganun wancan zindiki ne jama'a amma da yake shedani ne makaryaci yana fitowa ne yana da cewa wai maganganun shi ne wai shine yake wannan karatun ƙarya yake zindiki ƙarya yake littafan duk mun san su mun karanta su littafan Hassan Saqab ne wani wanda ya jarabtu da yima Albani raddi tanaquratul Albani alwabiha qamus shata'imul Albani hadisi littafin da yayi wani karami na kokarin raunata hadisul jariya na cikin sayin muslim yana nan karamin tafiya na anan sama da maganganu da dama malaman musulunci sun mishi raddi ba ɗaya ba biyu ba su ali hasan ne malamai a saudiya da makamantansu shine wai wannan shaidanin yanzu rana a tsaka wai sai ya ɗauko to abin bakin ciki ahli suna da suke biye mishi sun daina aikin da suke na karantawa suna ta biye mishi tun malam yana raye anan ya dinga faɗa kan wannan abubuwan cewa kar ku sake ku dinga biye ma yan bid'a ya zama kullum kuma aikin ku raddi ko kuma ma ba ma raddi ba muƙabala sai amfani da shahararka da sunanka da sanin da aka yi maka an ji kayi muƙabala da wani zai sa a saurari kaset din sai ya haɗa shi ba shi ƙarƙashin wannan sunan naka malaman sarraf jama'a ba sa ba yan bida irin wannan damar sam imam malik wani shaidani ya zo makarantar shi yana da muƙabala ya ce a ni ba na muƙabala da kai ni ina kan gaskiya ne da yaki ne addini na kai kana kan shakka ne ko to je ka nemi wani dan bid'a dan uwanka mai shakka sai ku tattaunawa ce ni akan yaki ne nake ba na bukatan komai daga gare ka abin da ya kamata mu fahimta kenan jama'a awa uku ko hudu da zaka tsaya kana batawa wajen mukabala da dan bid'a ba yadda zai yi ba ba bin gaskiya yake nema ba gara ka bata su kana nazari ko kana karanta da ɗalibanka sannan shi ba a san shi ba bai da sha'abiyya kai kake da sha'abiyya da zaran an ji malam wani ya muƙabala da wani nobody saboda kai malam wani nan za a saurara amma masu sauraron kala-kala ne akwai amawa akwai wanda suke ilimi bai ishe su ba a cikin maganganun da wannan shaɗanin yake sai ya jefa musu wata bid'a ko wata shubha sai ta zauna musu a cikin rai ko da ba su bi ta ba amma tana musu ƙaiƙayi to wannan kanshi matsala ne ga tafarkin salaf jama'a akwai littafi karami na taɓa nuna mana shi ana bari za mu ɗauko shi mu ƙara ishara akan shi insha Allah karatu mai zuwa wanda yake magana akan ƙa'idojin tattaunawa da yan bid'a dan karamin littafi ne haka dawabitu muhimma dawabitu fi munazatu ahli bid'a ne ko karami ne haka na manta asalin sunan dan ɗauko shi insha Allah karatu na gaba malam wannan ne su ainihin mashhur su Ali Hassan suka yi littafin ya tattauna kwarai ya kawo maganganun magabata game da kyamatar da'awa da ake yi da masu da'awa su dinga bata lokacin su akan yan bid'a to yanzu wannan ibn taymiya wai sai a ce wai bai san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sharri da kage da kazafi ai baya kaunar manzon Allah sai su daga kawo maganganu na ƙarya wai ai ya ce kada a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bincika ibn timiya da tafi sukutun da guda akan ka'idojin ga zuwa ziyarar ma ko mun gane wannan da kyau jama'a bayan da ya gama faɗan waɗannan maganganu yanzu zai fara ba da amsa akan gaɓoɓin da suke kafa hujja da su sai ce fa amma salatu tarawih sallar tarawih da suke cewa ai ita ma bid'a ce kuma kowa na yi da haka wannan ya ba su dama su ma su bid'a a iya nan kawai zaka iya cewa to mun ji a kaddara bid'a ce amma sahabbai suke yin ta to mu kuma a ka'ida addinin mu muna bin addinin annabi da sahabbai ne da haka muna bin bid'a da sahabbai suka yi misali to ku ta ku bid'a sahabbai sun yi ta ka tsaya ma iya nan kawai ku da sahabbai akwai bambanci wajen imani da kusancin zamani da manzala sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar ku da ilimin ku su sun yarda da kaza suna yi a ji a kaddara cewa bid'a ne ku kuma wanda kuke yi ba wane ne daga cikin sahabbai ya taba yin shi a iya nan ma da za a tsaya sai ce falaisat bid'atan fi shari'a ita ba bid'a bace salatul tarawih ba bid'a bace jama'a bal sunnatun bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunna ce da bakin manzon Allah ya faɗa ya ce sunna ce wa fi'lihi a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sunna ce fil jama'a yayi ta a cikin jami'i fa innahu qala manzon Allah yace inna Allah farada alaikum siyama ramadana wa sanantu lakum qiyamahu Allah ne ya farlanta muku azumin ramadana ni kuma na sunnanta muku yin qiyamul layl dinsa wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Khuzaima sai dai wannan lafazin jama'a bai inganta ba Mal Albani ya rawaita wannan lafazin da wasu malamai wala salatuha jama'atan bid'a yace kuma yin sallar jam'i a tarawi ba bid'a bace bal hiya sunnatun fi shari'a yin sallar jam'i a tarawi sunna ce bal قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة أي يا تبت منزل الله ياي صلى الجمع تتراوي في أول شهر رمضان أبركم وتر رمضان ليلتين بل ثلاثا ياي دري بيو كي دري أكنما وصلاها أيضا في الأشهر الأواخر في جماعة مرات sannan a goman ƙarke ya yi ta a jam'i ba ɗaya ba ba biyu ba وقال كما زال الله يتي إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف للي شي متم idan yi sallar tarawi tare da liman har liman ya sallame kutiba lahu qiyamu layla za a bashi ladan tsayuwar cikakken dare wannan sahihiyar riwaya ce ta Imam Tirmidhi ce da ainihin Ibn Majah a cikin littafin salatu tarawi na Albani ya tabbatar da ingancinta kaga tabbatar da cewa ana yin ta da liman yace idza sallar rajul inna rajula idza salla ma'al imani tare da liman hatta yansarifa har liman ya sallame gaba daya wato ba irin yadda mutane suke idan kai uku hudu sai ka tafi abinka ba wannan ka karyawa kanka kwari sai ka tsaya har liman ya gama ko mun gano wannan da kyau jama'a in sha ɗaya yayi in bakwai yayi in uku yayi in mai tsawo yayi in gajera yayi sai ka tsaya har an gama kankat zaka samu wannan falalan kaga manzo Allah yace ma'al imami me kenan ba jami'i ba amma saboda zindiƙanci sai wani ya ce bid'a ce dan ya kare tashi bid'a kama qama biha hatta khashaw an yafutahumul falahu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yayi ta yin ainihin wannan sallah yana yi har suka tsoraci kar wato su tsira ta kubuce musu saboda su ba sa yi ba sa samu su yi irin wannan da yake mai tsawo suka tsoron anya za su tsira kuwa rawahu ahlus sunan haka malamai suka ruwaito masu ainihin sunan sunan sunan daban-daban wa bi hadha alhadith tajja ahmad wa ghayruhu ala anna fi'laha fil jama'ati afdalu min fi'liha fi halil infirad da wannan ne imamu ahmad ya kafa hujja akan cewa yin sallar tarawih a cikin jam'i ya fi falala fiye da yin sallar tarawi ɗai-ɗai-ɗai sallar dare da azumi tarawi ashan tahajjudi qiyamul layli duk suna ne kawai nata to kai ta tare da jama'a yafi falala fiye da kai ta kai kadai amma sallar dare a wajen azumi to wannan daidai shine asalinta kowa ya tashi daban ina fata mun gane wannan amma da azumi to a lokacin yanayin ya canza sai a yi ta a tare don sallar azumi ibada ce ta al'umma duka lokaci guda ake ɗaukan azumin lokaci guda ake sallah lokaci guda ake yin sahur lokaci guda ake yin buɗe baki kuma kowa yana yi in banda waɗanda shari'a ta keɓance ko to ibada ce ta duka al'umma da rana to cikon ibada ta dare ita ce sallar dare da aka ita ma sai a haɗa a yi gaba ɗaya na daga cikin hikimar da take ciki wa fi qawlihi hadha targhibun li qiyam ramadana khalf al imam kaga wannan zancen yana kwadaitar da ayi qiyam ramadan a bayan limam wa zalika awkadu min an yakuna sunnatan mutlaqa wannan yana ƙara ma ƙarfin abin ya zama ba wai sunna ce ga magariba sunna ce yi bayan liman wa kana nasu yusalluna ha jama'atin fil masjidi ala ahdi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yukirruhum mutane sun kasance a zamanin manzan Allah suna yi jam'i wane da mamudinsa wane da mamudinsa wa manzan Allah bai hana su ba wa ikraruhu sunnatun minhu sallallahu alaihi wasallama ikrarin manzan Allah kuma kowa san sunna ne da aka tarawi ba bid'a ba ce su daina cewa bid'a ce manzan Allah yayi ya ga ana yi bai hana ba yayi umarni da ayi za mu zo mu ji magana akan me yasa daga baya ya daina da kuma wannan mani'in ya gushe me yasa sahabbai suka dawo da shi sannan sabai in sun dawo da abu suna yi abinda duk suke suka yi ijma'i akan yin shi dalili ne akan daidai ne in fact magana sabi kwaya daya in ba a samu wani abu da ya saba mata ko wani sabi da ya mu'arara da ita ba a usul fiqi hujja ce qaulus sahabi ko amalus sahabi musamman sahabin da zama faqihi babu wanda ya saba mishi ko mai inkari ana hujja da shi ma ka rasa hujja balantana kuma ijma'i tsakanin sahabbai gaba daya game da hada alqur'ani game da yakan ahlur ridda game da dawo da sallar tarawih zamanin sayyidina Umar din game da abubuwa ire-iren waɗannan dan in ka ce ba za aiki da wannan ba to shikenan abinda suka yi gaba daya ka ce bid'a ne kenan tun daga zaben halifa tunda babu nasi akai karara ijma'i suka yi da yakan ahlur ridda da yakan mani'uz zakat da hada alqur'ani kai hatta kai hari wasu garuruwa waɗanda manzan Allah bai kai hari ba zai zama bid'a kenan zai zama ba shari'a suka aiki da ta bakin ko mun gano nake jama'a ai abubuwan da wasu a cikin halifofin suka kokarin yi waɗanda ba daidai bane an hana su sayyidina Umar ya sha kan samun kanshi a yanayin da zai hukunta abu a ce mai ba haka bane kuma ya bari kama abin da ya kokari ne ya sa ya sa ka'ida game da sadaki cewa sadaki sai ya kai kaza wata mace ce ma ta ce mishi a'a karka sake yin wannan magana ya sako daga mambari ya salati irin na hausawa ya sanar da ubangiji ko ya ce shi kenan umar umar jahili mace ma ta fi shi ilimi irin wannan suna nan da yawa a cikin sunna to matsala ita ce mu kanmu da ake cewa ahlus sunna fa jama'a ba wai karatun muke ba kawai mun dai rijista kanmu a cikin kungiyar ahlus sunna shikenan muna ganin ba ma bid'a sai mu waye gari sunan mu ahlus sunna amma aiki yan bid'a ne kalla da kyau ga mafi yawan yan izala ba su da bambanci da yan bid'a illa suna kawai su a cikin izala suke uniform din su na yan agaji daban da na yan izala masallacin su da na yan dariƙa masallacin su daban amma in dai ana magana bid'a duka yan bid'a ne zancen gaskiya da ma duka kowa zaka tare da tashi bid'a saboda ba a tsayawa kan karatun ko kuma koda ba sa bid'a ko ba sa iya kare sunna wa amma qawlu umar radiyallahu anhu ni'matul bid'atu hadhihi فأكثر المهتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الساهب ليس بحجة أجل مغانكو ما ستشيوا أي عمر ياتشي نعمة البيدعة هذه tuma fi yawan su fasu ne irin mutanen da in Musa ibn Taymiya muka zo kafa hujja muka ce ga maganar wani sahabi ya ce kaza kuma wannan kaza din hujja ne laqalu sai kaji sun ce qawlus sahibi laysa bi hujja ai mu ba ma hujja da maganar sahabi fa kaifa yakunu hujjatan lahum fi khilafi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ya zai anan maganar sahabi ga magari sun ki hujja da ita amma suna so su yi hujja da maganar sahabi wacce ta saba wa magana wanda Allah ya aiko maganar sahabin da babu komai da ya saba mata sun ki hujja da ita wannan kuma ta saba wa magana wanda Allah ya aiko wanda a bakin shi aka san darajar sahabin ba ga suke yi ba sai kuma su ce su hujja da ita ma'ana in abu ya saba wa sunna sai suka samu wani sahabi ya faɗi wata magana ko wani abu da zai goyi bayan wannan abu sai su kale akai amma in babu abin da ya saba maganar sahabin aka yi musu hujja sai su ba mu hujja da maganar sahabi misali za su ce Umar ya ce saki daya saki uku a kalma daya saki uku ne alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa sai su yi aiki da wannan sun aje farkon gaba hadisin sun dauki karki alaikum bi sunnati ba ruwan su da shi amma suna aiki da sunnatul khulafa'ir rashidi nan kuma da za a musu magana a kafa musu hujja da maganan sahabi cewa ai sahabi ne yace kaza ko ya aikata kaza babu abin da ya saba magana sahabin sai su ce a'a ai maganar sahabi ba hujja bace kwatankwacin su kwatankwacin wanda zai zo yana magana akan sallah sai ya faɗi magana ya ce yana hujja da kaza kuma in an je gaba sai ce a bai hujja da wannan hadisin alal misali in ka ɗauki magana akan hadisin masu cewa ka a ce sami Allahu liman hamidahu kar ma mu ya ce sami Allahu liman hamidahu sai dai kawai ce rabbana lakal hamdu hadisin da suka kafa hujja da shi sun ce mansuhi sun ce ai an share shi an jima kuma su kafa maka hujja da shi akan cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bi to ka ce an goge shi nan kuma kai hujja da shi ya kenan kuma in ta kada anna qawla sahibi hujja fala yataqiduhu idha khalafa al-hadith yace mu da muke cewa magana sahabi hujja ce ba ma aiki da magana sahabi ta saba hadisi fa'alar takadirai ne a ƙarƙashin wannan a dukkanin takadirin guda biyu la tasluhu mu'aradatul hadisi bi qawli sahibi bai halasta ba baya yiwuwa ba daidai bane a gwara hadisi da maganar sahabi na'am yace yana iya yiwuwa yajudu takhsisu umumil hadis bi qawli sahibi alladhi lam yukhal zai iya yiwuwa a rage fadin wani hadisi da maganar sahabin da babu wani sahabin da ya saba mishi ala idan riwaya ta ni a bisa ɗaya daga cikin riwaya ɗayan biyu a mazhabi fa yufidu hadha husnu tilka bid'a amma ghairu hafala to in ma an ɗauki wannan sai zama sahabin da ya ce ni'matul bid'atu hadhi to yanzu an yi takhsisin umumin bid'a da magana shi akan ita wannan bid'ar kade shine abin da faɗa tun farko in ka kawo wata yanzu kuma kana buƙatan wani sahabi ne ya mata wannan stamp ɗin cewa ita ma tana da kyau don shehin ka ba sahabi ba ne in ma an ɗauka haka cewa ana iya taksisin umumin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da magana wani sahabin da ba wanda ya saba mishi da Umar ya faɗi wannan magana sahabbai sun yadda ko to ka kawo mana wata magana irin ta wani irin Umar a cikin sahabbai da ta goyi bayan naka ta ce ni'imatul bid'atu hadhihi akan taka bid'ar kuma sabai ba su saba mata ba kaga ba wanda zai kawo wannan tunda ba a yi wannan bid'ar da kake tuci akan ta zamanin sabai ba yana dai ƙara sanya mana su ne a cikin wato tarnaki ta yadda ba za su iya fita ba lokaci ya kure jama'a za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa thumma naqulu أكثر ما في هذه ماذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها نعم نعم ايه اه اوكي آه سهور با kwarai kuwa da ya tsawaita sallah yana ta yi suka ji tsoron kar saurin kubuci musulmi na ce oke da basi ba ko kuskure ne da gare ni zakum Allahu khaira can da yace khashaw an yafutahumul falahu suka ji tsoron kar su rasa sahur da annabi ya tsawaita sallah ko a ƙarshen a goman ƙarshe na ainihin wato azumi din jazakum Allahu khaira eh wanne kenan inna allaha farada alaikum siyama ramadan wa sanantu lakum qiyamuhu eh da'ifi ne me yace eh kware ko imamu ahmad ya fitar da shi ibnu majah ya fitar da shi ibnu khuzaima da ainihin wato wane ne ma kuma da tirmidhi ko yes hadisin da da rauni mai rauni ne eh yana da rauni isna da shahada rauni akwai akwai inqita'i a ciki tsakanin Abu Salama da baban shi dan Abu Salama dan Abdurrahman bai ji daga baban shi komai ba sannan kuma akwai wani mutum mai suna An-Nadr ibn Shayban wanda shi ma mutum ne mai rauni a cikin isnadin na'am نعم